العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau ita ce rana ta biyu kuma ta ƙarshe insha Allah ta wannan daura zama na biyar wanda jiya muka fara karanta wannan littafi durus fil balaga a jiya mun karance abubuwan da bala ya kawo akan ilmul ma'ani mun kuma shiga ilmul bayan an yi tashbihi yanzu abin za mu tashi shine almajaz bismillah
المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى السابق كالدرر المستعملة في الكلمات الفصيحة لقولك فلان يتكلم بالذرة فإنها مستعملة في غير ما وضعت له إذ قد وضعت في الأصل للآلئ الحقيقة ثم نقلت إلى الكلمات الفصيحة لعلاقة المشابهة بينهما في الحسن والذي يمنع من إرادة المعنى الحقيقي قرينة يتكلم وكالأصابع المستعملة في الأنامل لقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم فإنها مستعملة في غير ما وضعت له بعلاقة أن الأنملة جزء من الإصبع فاستعمل الكل في الجزء وقية ذلك أنه لا يمكن جعل الأصابع بتمامها في الآلات والمجاز إن كانت علاقته المشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي كما في المثال الأول يسمى استعارة وإلا فمجاز مرسل كما في المثال الثاني
wannan babi zai magana akan abin da ake kira majaz kalmar majaz kalma ce da aka same ta daga jaza ya juzu majazan wato tsallakewa ko ƙetarewa ko wucewa an ce majaz wato wurin wucewa kenan akwai abu biyu a maganganu na mutane ko a harshen larabci akwai abin da ake kira alhaƙiƙa akwai kuma almajaz a dunkule dukkanin wata kalma ko wani salo na azancin magana da aka yi amfani da shi a bisa asalin haƙiƙar yadda dama aka saba yadda aka san shi wannan shi ya kira haƙiƙa idan ku aka yi wata hikima aka ari wata ma'ana aka ba wani abu wanda ba shi ne asalin ma'anar da ake amfani da shi ba to shi ake kira majaz misali a harshen larauci aliyadu in aka ce yadu aga abin da aka sani shi ne hannu ko ta maka yin amfani da yadu ya zo da ma'anar ƙarfi aka yi amfani da yadu ya zo da ma'anar ni'ima da kuma baiwa lahu indi yadun laula yadun kanat lahu alayya ba don wata ni'ima da ya mun ba to in aka amfani da yadu a bisa ma'anar hannu da aka sani sai a ce haƙiƙa kenan in aka yi amfani da shi a waccan ma'anar ya zo da ma'anar ƙarfi ko ma'anar ni'ima to sai a ce majaz ainun ido kuma akan yi amfani da ainun ta ba da ma'anar ɗan leƙen asiri ko kuma aka amfani da ainu ta zo da ma'anar kulawa fa'in naka bi a ayunina to yadun da ma'anar ido ma'ana haƙiƙi kenan kuma aka da ma'anar ɗallaken asiri ko sauran ma'anonin to ma'anar majazi kenan to wannan shine ma'anar majaz to akwai wasu kaɗan daga cikin malamai na luga da wasu kaɗan daga cikin malaman fiƙihu da malaman tauhidi da suke inkarin cewa kwata-kwata babu wani majaz a harshen larabci duk abin da ma ake cewa majaz ɗin ne to asali dama ma'anar haka take kama an ce yadun asalin haƙiƙa ma'anarsa hannu ma'anarsa majaz ni'ima sai su ce a dama can larabawa tun asali yanda hannun gaba ta hannu take haƙiƙa to yadin da ma'anar ni'ima shi ma haƙiƙa ce in ba haka ba to a kawo musu tarihin lokacin da aka fara amfani da yadu da ma'anar ni'ima a kawo tarihi wace shekara aka fara kuma waye ya fara waye ma ya ce akwai wani majazi a ina suka ce san babu sannan kuma suka ce shi majazin nan kama wata kirkira ce ta mai kirkira ko wata fahimta ce ta wanda ya fahimta amma shi wanda ya amfani da kalmar ba ka da tabbas ka ce yadda ɗin nan ni'ima yake nufi ba yadda hannu na haƙiƙan yake nufi ba tunda ba shi ya gaya ma ba sannan kuwa suka ce gararin shi ne ma aka ce ga wani abu a ƙwar'ani majazi ne to shi ko majazi abu ne da zai yi a iya tabbatar da shi zai yi a kore a ce ba haka ma'anar take ba an ce yadda ɗin zai ɗau ma'anar haƙiƙa hannu zai ɗau ma'anar ni'ima ɗin ko ya ɗau ma'anar ƙarfi ɗin to duk abin da za a ce zai yiwu haka ne zai yi kuma a iya kore shi to ai kaga in aka ce ga wata aya a ƙur'ani ko ga wata ma'ana da za a iya kore ta a ce ba haka take ba to kaga akwai matsala zaune haka suka ce ba wani majaz duk abin da ma yake cewa majaz ɗin da shi ma hakika ne dama can haka laraba suke amfani da shi kuma abin da ya daɗa baza masu waɗannan malamai da suke inkarin majaz shine yadda mu'tazila da wasu daga cikin masu karkatattun aƙidu suka fake da shi wannan majaz ɗin suka rinka kore sufofi na ubangiji suka rinka musu tawila tawila tawila tawila har ma dai suka fidda su daga ma'anoninsu suka kore abin ya zamana aƙidar ta sakwarkwace an mai da sufofin Allah wani abu daban babban tawil babban abinsu shine suna amfani da majazi ne su yi tawilin wayannan duk sufofin da ake tawilin su yadin lahi fauka aidihim inna ma bai da arhaman al'arshis tawa to duk in ka bi ka bi sai ka ji babban dalili babban hujja ce ai majazi ne ai cewa istawa ɗin majazi ne ba haƙiƙa ba ne ma'ana wasu su ce istaula wasu su ce kaza da kaza yadin lahi zai ce shi ma majazi ne ba yadin ake nufi ba ni'ima ko ƙarfi ko kulawa yanzu lirabbuna yalar sama'id duniya nan ma sai su ce majazi ne ba rabbina ɗin ne yake sauka ba rahamatu rabbina ce ko amru rabbina ne yake sauka to ganin haka sai malaman da ba su yi majazi ba suka matsa lamba sosai suka buɗe wuta akan shi majazin da masu cewa akwai shi wanda suka fice a inkarin majazi sosai da sosai akwai ibn taimiyya sannan kuma almajirinsa ibn al-qayyim wanda a cikin as-sawa'iqul muhriqa ya kawo hanyoyi ko dalilai wajen guda hamsin da yake ganin ba maganan majazi ya kira majazin ma da gunki kasar sanam ya ce gunkin majazi bari a rusa shi in aka rusa shi an yi maganin masu tawili ya kawo alwajahul awwal alwajahul sani har alwajahul hamsuna fuska hamsin cewa babu majazi duk ya kore to wasu kuma suka ce sun yadda a larabce akwai majazi amma a ƙwar'ani da hadisi ba majazi shine abinda Muhammad al-Amin ash-Shinkiti wanda ya adwawul bayan abinda ya tafi a kai kenan har yayi wani littafi dan matsakaici haka ya sa masa man'u jawazil majaz anil munazzali litta'abbud wal ijaz man'u jawazil majaz hana halaccin ko yiwuwar samuwar majazi a cikin anil munazzali litta'abbudi ga abinda aka saukar domin ibada wato a ƙur'ani kenan wal ijaz ko dan ya zama mu'jiza a ce kuma zai zama babban hujjarsa shi ma dai ita ce in shi majazi ya sihu na fuyuhu kore shi yana iya yiwa to idan aka ce ga wani abu na alƙur'ani kuma zai yiwa a iya kore shi to kaga ba zai yiwu ba waye sai ya kore saboda da wannan suka kafa hujja to amma kuma wani abin shi majazin nan ya riga fa ya shiga cikin larabcin jini da tsoka ko da su da suke inkarin ba zai yiwu a samu majazi ba to a wasu fuskokin kuma a wasu wuraruwan shi kansa shin ƙiƙi ɗin a wasu wuraruwa a cikin tafsirinsa a duwa'ul bayan ya tafi a kan majazin saboda inda mutum zai karanci luga zai zama adibi to majazin nan sai ya ja shi sai ya masa majaza ya yadda da shi sai ya fusge shi in ma a wani wajen ya ce bai yadda ba to a wani wajen to shi har a wajen abin da ya shafi tafsirin ƙwar'anin shi da ya littafi akan babu majazi a ƙwar'ani to kuma ya fada cikin majazin a wasu wuraruwan a cikin ayon alkur'ani shi kan sai mini taimiyya da sai ibn alƙayyim da suke kokkore tawili wasu wuraruwan kuma sun yi tawilin duk da dai kuma suna cewa to ai abin da ya sa muka yi wannan tawilin salaf sun yi tawilin su sai suka ce to inda mu tawilin kenan ba komai ne ba su yarda da shi ba na tawili inda salaf suka yi tawili to su ma za su yi tawili inda salaf ba su yi ba ba za su yi ba to ashe kenan ba gaba ɗayan tawilin suka kore ba kenan amma dai gaskiya maganar aƙida ita ce ta ruru ta wutar akwai majazi ko ba majazi kuma inda maganar za a bi aƙida ta salaf to da ayoyin da suka shafi sufofin Allah ba wani maganan majazi a cikinsu kawai amin ruha kama ja'at yanda suka zo a faɗe su haka haka hadisan da suka shafi sufofin ubangiji su ma a faɗe su yadda suka zo to amma dai matsala ce bayan wannan littafin na shi shinkitsi akwai wannan abdulazim al-mita'ani da ya wannan littafin al-majaz inda bane taimiyya wa talamizihi bainal inkari wal ikirari wannan shine na gaya muku wanda jiya na gaya muku littafinsa a tafsirul balagi lil istifham to kuma shine wannan asali wata muhadara ce yayi shi kama yana raddi ne ga ibnu taymiya da kuma shi muhammad al-amin shinkiti da suka kore majazi din ya kakka masu ma cewa to ku da kanku da kuka ce ba ku yarda da majazin ba ai gashi kun tabbatar da shi kuma a wasu wuraruwa daga cikin littattafanku to amma dai gaskiya masu kore majazi ba su da yawa kuma yanda shi shinkiti ya tafi haka ya kamata abin da ya shafi aƙida ba maganan majazi kawai a bi su kamar yadda suka zo kar a yi musu tawil amma baka isa ka hana majazi a larabci a waƙoƙi da hudubobi da sauransu ba shi ya sa ma jarin lail zamakshari mai tafsirar kashaf mahmud bin umar allah ya masa rahama shi da ya tumbatsa kamus ma ya yi mai zaman kansa akan majazi din yayi wannan littafin asasul balaga ya nuna ma majazin nan shine ma tushen balaga shine gishirin balaga in ba balba majazi to ba za ma samu wata balaga ba domin kamar da za mu karanta daga majaz din nan daga nan za ake samun isti'ara daga nan ake samun kinaya da dukkanin rabe-rabensu daga majaz din nan ne ma tashbihi ma yake faruwa kamar in aka ce babu majazi to kwata-kwata ma ilmul bayani babu shi kenan ma'anin ma ba zai wasu wuraruwa da yawa babukan ba za su shiga ba to shi wannan duk kalmar da ya kawo zai faɗi asalin haƙiƙar ma'anarta to sai kuma ya ce wa minal majazi akan yi amfani da ita kuma majazan ta ba da ma'anar kaza da kaza misali kamar kalmar yadu kaga sai ya ce asali ga yadda ma'anarta take kalmar yadu akan ce basaɗa yadahu wa yi dayyatahu wa ya daituhu ai zarabti yadahu wa iza wa ka'a zabe fil hibalati qila amaydiyun am marjulun wa yudiyat yaduhu shullat diyana ma yanda juye-juyen tasirifin kalmar yake zuwa sai ya kawo ma ga wani shahidi a harshen larabci a waƙen laraba ƙalal kumaitu kumait ya ce fa'ayyan ma ya kuwa huwa minna bi aidin ma wa batsina wala ya daina wayu ƙalu malahu ya diya min ya daihi to sai ce wa minal majazi kun ga mahallin sha da nake suna ko minal majazi yana daga kuma yanda ake amfani da kalmar yadu ba a haƙiƙan ma'anarta ba a majazi za a ce lifulanin indiyadun wa aidaitu indahu waya daitu ma'anarsa an'amtu sai kawo shahidi daga harshen larauci kasan shi ma larauci fassarar luga ba da ka ake yin ta ba kamar yadda mai fikihu zai ce abu kaza wajibi ne abu kaza haram ne abu kaza mustahabbi ne sai ce qala Allahu ta'ala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam to haka malamin luga in yace ma'anar kaza shine kaza ko ana amfani da kalma kaza a ma'ana kaza to sai ya ce qala al-farazdaq qala al-kumaitu qala majnun layla qala wane ne sai ya kawo waka ko kuma kala a arabiyan a ce wani ba ƙauye ba laraban ƙauye ga abin da ya faɗa shi ne hujja yan mutu ya zo da abu aka ce to wa ya taɓa faɗa ya kama duruduru to sai a ce shi ya ƙirƙiri magana kenan kuma yadda malaman hadisi suka rinka bin dazi gari-gari wuri-wuri suna karɓo hadisai haka malaman luga su sibawaihi su khalil su asma'i suka rinka bin daji daji duk inda makiyaya ta larabawan ƙauye masu kiwon raƙuma da mashaya da maciya take da kasuwanni da suke zuwa da wuraren yaƙoƙinsu da wane ne suna zuwa suna jin yadda suke faɗar kalmomi da irin waƙoƙinsu sai suke rubutawa sai su tambaye su me kaza a wajen ku sai su rubuta da haka suka zo suka yi irin wannan kamus din da ake yi in ka je ka buɗo lisanil arab ka buɗo tajil arus ka buɗo al'ainu na khalil kalma ɗaya sai ka ga an yi shafi bakwai a kanta kalma ɗaya duk juye-juyenta yadda ake sarrafa ta yadda take jujjuyawa kun ga ko a kalmar yadda ɗin nan a ma'anoni wajen guda hudu ya kawo don dai ban fassara ba ne ha gani sai ce wa inna fulanan lazo malin yaidi bihi yaidi bihi wa ya bu'o yaidi bihi wa ya bu'o yaidi ma'ana yashtari bihi wane ma'abocin dukiya yaidi bihi yana siye da siye da yana siye da shi waya bu'u yana kuma siyarwa a sarfu mun faɗa cewa akwai luga idan karafi ya zama na ajiwaf ainihin ya zama na ajiwaf to ko dai a maida shi a fi'ili mudari'i ko ya zama yawon ko ya zama wawon ko ba a yabi'u ko ba a yabu'u eh to shine ne yace eh wa yabu'u yabsudi yadahu bihi kenan wa ba'ahu akan ce tafarraqu aidi saba' aidi saba wa ayadi saba wato an raba hannun riga an tarwatse wannan yayi nan wannan yayi nan shi ma majazi ne ba za ka zo ka fassara ka ce tafarrako sun rarrabu aidi saba hannayen saba a sai ba ka ba san me kake ba kenan ka gani duk gashi nan yana ta kawo yadda ake amfani da kalmar a matsayin majazi wa haza mulku yaduhu wa yaminuhu wa hazihi daru fi yadihi ko malaman fiqihu sukan ce mallahu yadun fa huwa lahu hujja wanda yake abu yana hannunsa in ka ce aka ce to yanzu hannun yanzu gidan a hannun wa yake alƙali ya ce gidan a hannun wa yake sai ka ce a hannuna yake to ɗaukar hannun gidan kai a hannunka ka rike kaga majazi ne ma'ana mulkinka ko kai ne kake da tasarrufi a kansa kakan ce akan ce wala af'aluhu yadaddahari ma'ana yadaddahari abadan har abada kenan to kun ga nan fa gashi shafi ɗaya biyu uku duk yadda ake amfani da kalmar yadu majazan wannan littafin littafi ne muhimmi asasul balaga na zamakshari ɗin nan da yawa wani zai ta wuce shi a kasuwa bai san me ma amfaninsa ba wani sai ya ɗauka kawai kamus ne ai yana da kamusoshi yana ma da lisanin arab yana da waye to bambancinsa da sauran kamus shi kalmomin da ake amfani da su ta fuska biyu hakikatan wa majazan to zai kawo yadda suke hakikatan din da kuma inda ake amfani da su majazan kuma duk kalmar da ya kawo da ma'anar zai kawo shahid daga waƙoƙi ko hudubobi ko maganganu na larabawa kuma inda ana maganar luga inda ana maganar luga aka ce ma zamakshari to sai a shafa fatiya a tashi shi sa duk da mu'tazilancinsa malamai suka kau da kai haka ake amfani da tafsirinsa aka yi ta masa sharhi aka yi ta masa talhisi aka yi ta yin abin kai muƙaddimar ma kaɗai an yi mata sharhohi sun fi a ƙirga shimfiɗar da ya yi wa tafsirin kashaf ɗin saboda in kana da zauƙin larabci in kana karanta wannan muƙaddimar za ka san wato ba ƙaramar baiwa Allah ya yi masa ba kamar jahiz ne kamar jahiz ne san ba ƙaramar baiwa Allah ya masa ba magana kuma bidiya wannan abu ne daban mu'tazilancinsa shi sa ibn al-munayyir sai ya zo ya bi kashaf ɗin duk inda mu'tazalancin yake sai yake dan ciccirowa yake yin bayani duk inda aka buga maka shaf din hade da wannan na ibn al-munayr din ake buga to wannan dai dan takaitaccen magana ne akan majaz mutum yana karatu yana bibiyan malamai zaka ji ana ta magana watakila zaka ji wani ya yadda da ra'ayin su ibn taymiya cewa babu majaz to kar wannan kuma ya ɗauke ka ka ce kwata-kwata shirme ne majaz ɗin ko duk sanda ka zo karatu ko ka zo littafi na balaga kaga babu majaz ka tsallake ka ce kayi da Allah wannan bayan ibn taimiyya ya ce babu shi a'a a aƙida tabbas magana mafi rinjaye ba wani maganan majaz domin da majaz ake fakewa ake tawili ake kore sufofin Allah subhanahu wata'ala amma a harshen larabci ba za a iya raba harshen larabci da majaz ba to Allah ya samu dace wannan littafi ai kokari a neme shi asasul balaga eh kuma ai a rinka karanta shi yana daga abin da zaka samu zauki na shi kansa ita balagar da arabiyar ma gaba daya yace huwa lafzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu majaz shine lafazin da ake amfani da shi ba a asalin ma'anar da aka yi amfani da ita ba li'alaƙatin saboda wata alaƙa da ta haɗa wannan ma'anar ta asali da kuma ma'anar da take wacce aka ara ma'aƙari na ce mani'atin min iradatil ma'anar sabiq tare da wata ƙarina wani dalili da zai nuna ba fa ba zai yiwu a ce ma'anar ta haƙiƙan ita ake nufi ba ga ma'anarsa ta haƙiƙa sai amfani da shi bisa wata ma'ana ba ta haƙiƙa ba amma a cikin maganar za a ga wani dalili da zai nuna ba zai yi a ce wannan ma'anar ta biyu ita ɗin ake nufi ba a'a salo ne da azanci na magana yasa aka yi amfani da wannan ma'anar kaddurar kama addurar jam'i ne na dur zahab kenan ko zinari almustamala fil kalamatil fasiha wanda ana amfani da wannan kalma a cikin magana mai fasaha fi kaulika zaka ce cikin fadin ka misali fulanun ya takallamu bidurar wani yana fitar da gwalagwalai ko ai da hausa mukan ce yayi yayi mai ake ta yayi gwalagwalan maganganu to da ya yi magana sai a ga gwal ɗin ham-ham sun fito amma gwal ɗin yake ai kaga majazi ne azanci ne na magana abinda ake nufi ya yi maganganu masu tsada masu kyau masu kyalli kamar yadda zinare yake da kyau yake da kyalli abinda zai nuna cewa ba wancan zinaren na hakika ake nufi ba shine ya takallamu da aka ce ya faɗi gwalagwalan kalmomi ya ba da gwalagwalan fa'idoji ya faɗi to ana dama ana aman zinare ne to kaga wanda ya ji an ce ya takallamu ko ya faɗa to ba ma'anar ta haƙiƙa gwalagwalan ba na haƙiƙa kenan ake nufi ba na fa'idodi ake nufi iz ƙado da atfil asali lilla'ali alhaƙiƙa domin asalin addurar ana amfani da su ne a kalmar ne ga lu'ulu'ai na haƙiƙa sun manukilat ilal kalimatil fasiha sai aka ciri kalma zuwa ga kalmomi ma'anar kai zuwa ga kalmomi masu fasaha la'alaƙatil mushabaha saboda dangantakar kamancece ne yadda take bainahuma tsakanin magana mai kyau da kuma shi wannan lu'ulu'u ɗin fil husn wajen kyau sun yi kamancece ne a wajen kyau wallazi yamna'u min iradatil ma'anar haƙiƙi abinda zai hana a ce ma'anar haƙiƙar ake nufi ƙarinatu ya takallamu cewa da aka yi ya takallamu yana faɗa yana magana yana amayar da gwalagwalan kalmomi gwalagwalan fa'idodi wakal asabe kamar kalmar asabe almusta'amala fil anamil wanda aka yi amfani da ita a gabar ɗan yatsa anamil jam'u anmulatin kenan wannan kowace gaba ɗaya nan haka ita ake kira anmula anmula anmula anmula kowanne to a gaba ɗayansu jam'in suka sai a ce anamil shi kuma wannan gaba ɗayansa shi ne osborn mai haɗe da gaɓoɓin wanda ya tattaro gaɓoɓin osborn kowanne ɗan yatsa to ana nufin a za a yi amfani da kalmar osbo sai aka yi amfani da anamil anamil ake so a amfani da shi sai aka amfani da osbo ɗan yatsan gaba ɗaya a inda Allah yake cewa yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim suna sanya yatsunsu a cikin kunnuwansu fa innaha domin kalmar asabi'a dinnan gairu musta'amala fi gairi ma wudi'at lahu an yi amfani da su ita ne ba a asalin abin da aka ajiye ta bisa ma'anarta ba li'alaƙaci saboda me saboda alaƙar ita ce annal anmulata cewa gabar yatsa juz'un minal isba'i wani bangare ne na ɗan yatsa fasu umilal kullu fil juz'i sai aka amfani da gaba ɗayan amma wani ɓangare ake nufi wa ƙarinatu zalika abinda zai nuna hakan ake nufi an mula ake nufi ba a sabi ɗin ba annahu la yamkinu ja'al al-asabi bi tamami hafil azan ai ba zai yi a ce an cusa gaba ɗayan yan yatsun a cikin kunnuwa ba ko yaj'aluna asabi'ahum suna sanya yatsunsu fi azanihim cikin kunnuwansu zai yi haka ko ɗaya ma zai yi gaba ɗaya ya shige kaga iyakar abin da zai shiga gaba ɗaya an mula to kaga shi a sabi ma'anarsa an mula anamil kenan ko an mula ɗin ake nufi amma sai aka amfani da gaba ɗaya tasmiyatul kulli wa iradatul juz'i kenan yanzu idan aka ce duk sanda aka zo ana yi musu wa'azi sai su toshe kunnansu da kuma duk sanda aka zo aka yi musu wa'azi sai su ciccusa yatsunsa a cikin kunnuwansu wanne ya fi nuna tsananin taurin kansu da ƙinsu saurari wa'azin su ciccusa kaga hikima an yi hikima sosai an nuna irin bijirewarsu musamman kaɗau a suratuno annabi nuhu yanda yake faɗa wahalar da ya sha cewa inni kullama da autuhum kullama duk sanda na zo ina musu wa'azi ja'alu asabi'ahum fi azanin sai su ciccusa yatsunsu a cikin kunnuwansu wastaghshaw siyabahum su rufe fuskokinsu to kaga da cewa kawai duk sanda na zo zan musu wa'azi ba sa saurara ta magana ta zama kamar shafal haka ba ta da nauyi amma su cicciwusa yatsunsu a cikin kunnuwansu akwai fasaha da balaga da kuma nuna mubalaga kaiwa matukarsu wajen ƙin sauraron wa'azin da suke to yanzu in aka faɗa ka me aibu a ciki amma masu kore majaji sai su ce a ba wani magana ce wai tasmiyatul kulli wa iradatul jizai hakikatan hakan ake nufi ba kuma yana nufin duka yatsun suka saba a dama can a larabcin ma ana faɗar hakan dama can a larabci akan ce an mula a sabe ana nufin an mula ɗin sai ce in kuma kuka ce nan an mula ake nufi a sabe an mula amma ka amfani da a sabe nan majazi nan hakika to ku kawo inda da a da can da farkon yadda yake hakikar da ran da ya dawo majazi din waye ya fara faɗan majazin to su ma sai a ce to ku kuma ku kawo yadda aka ce da asabe da anmula din duk ɗaya ne ko su ma sai a ce to ku kawo kuma su za su kawo waƙoƙin larabawa sai a ce to kuma ku kawo naku so da aka dai duk inda aka tafa za a dawo haka ake ta tafiya a ta dawo shi sa kawai magana dai da na faɗa ka farko abin da ya shafi aƙida ayatu sifat a ajiye ba maganan majazi amma a harshen larabci duk wani wanda ya hikimarsa ya faɗa a kyale masa abinsa ba aya ba ce ba hadisi ba ne ka ce haka ne ba haka ba ne ba laifi kai ba in ka yadda ba wani abin nan kuma kai za ka ji daɗin abin za ka ga basiran mutum da irin fasaharsa kyan magana za ta fito eh wannan kuma maganar masu usulul fiqh ne eh, sunaye na larabci kalmomi na larabci asalin yadda ake amfani da su akwai ma'ani lugawiya da ma'ani shar'iyya ko haƙiƙa lugawiya haƙiƙa shar'iyya kamar kalmar assala asalinta addu'a addu'a amma da shari'a ta zo sai kalmar ta samu wata sabuwar ma'ana kuma abinda ake nufi assala ibada za ta hai'a mahsusa tuftatahu bit takbir wa tukhtamu bit taslim wata ibada ce ta musamman da ake fara ta da Allahu akbar a kare ta da assalamu alaikum wanda su umarul kaisi su an taratu su ai su ba su san wannan ma'anar ba sai da musulunci ya zo to shi da za a ce ma'ana shari'iyya ko asami asma shari'iyya ko haƙiƙa shari'iyya wal majaz in kanat alaqatuhul mushabahatu bainal ma'ana al majazi wal ma'ana al haqiqi kama fil misal al awwal yusamma isti'ara shi majaz in ya zamana alaƙar da take tsakanin ma'ana ta haƙiƙa da ma'ana ta majazi ɗin tashbihi ne kamancece ne ya ce to akan kira shi isti'ara kama a misali na farko ya takallamu bidurar fulanun ya takallamu bidurar kaga tashbihi ne an kamanta kyan maganar da kyan dinare da lu'ulu'u to ya zama isti'ara wa illa fa majazun mursal idan ku ba kamanceceniya ba ne nan ai ba a kamanta ba ana kamanta yatsin ne da kunne ko maganar da wani da yatsin ba a'a ana nuna kawai siffar yadda abin ya kasance ne aka ari wannan ma'anar cewa suna sa 'yan yatsunsu a kunnuwansu to wani ya zama majaz mursal na'am
الاستعارة الاستعارة هي مجاز على وصف المشابهة قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور Mm.
أي من الضلال إلى الهدى فقد استعملت الظلمات والنور لغير معناهما الحقيقي والعلاقة المشابهة بين الضلال والظلام والظلام والهدى والنور والقرينة ما قبل ذلك ويقال في إجرائها شبهت الضلالة بالظلمة بجامع عدم الاهتداء في كله واستعير اللفظ الدال على المشبه على المشبه به وهو الظلمة للمشبه وهو الضلالة على طريق الاستعارة التسليقية الأصلية وأصل الاستعارة تشبيه حذف أحد الطرفين ووجه شبهه وأداته والمشبه يسمى مستعارا له والمشبه به يسمى مستعارا منه وفي هذا المثال المستعار له هو الضلال والهدى والمستعار منه هو معنى الظلام والنور ولفظ الظلمات والنور يسمى مستعارا ألف وتنقسم الاستعارة باعتبار ما يذكر من الطرفين إلى أولا مصرحة وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به كما في قوله فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد وقد استعار اللؤلؤ والنرجس والورد والعناب والبرد للدموع والعيون والخدود والأنامل والأسنان Mm. To, a ƙarasa wa ila makniya.
ثانيا وإلى مكنية وهي ما حذف فيه المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه كقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقد استعار الطائر للذل ثم حذفه ودل عليه بشيء من لوازمه وهو الجناح Mm.
إضافة الجناح للذل يسمونه استعارة تخيلية
Na'am. To, kaga ya ce, idan dangantakar ma'anar haƙiƙa da majaz ta zama tashbihi ce, to wannan majaz ɗin akan kira shi kuma da isti'ara ko? To, me isti'ara? shine yace al-isti'aratu hiya majazun alaqatuhul mushabaha isti'ara majazi ne wanda dangantakar ma'anas haƙiƙa da ta majazin shine kamanceceniya ka kaulihi ta'ala kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nur kamar da Allah ya ce wannan wani littafi ne mai girma da muka saukar da shi zuwa gare ka litukhrijan nasa dan ka fitar da mutane min az-zulumati daga dufai ilan nuri zuwa ga haske mina zulumati ilan nur daga duhu dufai zuwa haske ai mina dalali ilal huda daga bata zuwa shiriya anan faqadistu umilati zulumatu wan nur fi ghairi ma'anahuma alhaqiqi an yi amfani da az-zulumat dufai da an-nur haske ba a ma'anarsu ta haƙiƙa ba az-zulumat ana nufin ad-dalal bata ko kafirci annur ana nufin musulunci ko to kaga yayi zulma daban kufur ko dalal daban nur daban al-islam daban to amma sai aka aro ma'anu wayannan kalmomin aka yi amfani da su akan az-zulma din da kuma annur din wal alaka to menene dangantakar da ta sa aka yi wannan aran kalmar shine bainar al-mushabaha bainar dalali wa zalam wal huda wan nur saboda akwai dangantaka da take tsakanin bata da duhu bata duhu ne domin batacce faganniya yake yana kama kame nasullaha fa ansahu anfusahum bai ma san inda kansa yake ba abinda zai amfane shi ba ta shi yake yi ba da abin da zai ɗauko abu ne zai cutar da shi har kuma ya kai shi zuwa ga duhun kabari ya kai shi zuwa ga duhun jahannama haske kuma addinin musulunci haske ne kul hadhihi sabili ala basiratin ana wa man tabani komai gashi nan a bayyana taraktukum alal mahajjatil bayda lailaha kana hariha to kaga yanda haske yake haskakawa mutum ya ga duk inda zai bi duk inda zai taka haka musulunci yake yanda mutumin da yake a cikin duhu zai ta kama ya tafa ganiya ya daki nan ya bugi can ya fada nan to haka kafirci da bata yake shine alakar da take tsakaninsu walƙarina to menene zai hana a ɗauka ma'anar ta haƙiƙa ake nufi ma ƙabala zalik kitabun ɗin da aka ce an zalnahu ilaik mun saukar maka da littafin don ka fitar da mutane daga duhu zuwa haske to ai sabu jahil ko da waɗanda suka zo suka musulunta a hannun annaba ai ba a cikin wani ɗaki suke mai duhu ya zo ya fito da su ya kawo su wani ɗaki mai haske ba ko bayani ya musu allah ya sa shirya a zuciyarsu kawai kaga kamantawa akai wancan yanayin na kafirci da suke ciki yanayi ne na wanda yake cikin duhu wannan musulunci da suka shiga yanayi ne na wanda ya shiga cikin haske to kaga wannan isti'ara ce wa yuqalu fi ijra'iha wajen bai gudanar da ita akan ce shubbihatid dalala bizulma an kamanta batan ne da duhu bi jami'i adamil ihtida'i fi kullin saboda rashin shiryuwa a cikin dukkanin bata da da batan da duhun wasu iran lafazin dal alal mushabbah bihi aka ari lafazin da zai nuna mushabbah bihi din wa huwa zulma shine duhun lil mushabbah ga abin da aka kamanta wa huwa dalala shine bata din على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية كما يندى أكي استعارة wato a kalma wacce take bayani ƙarara kuma ta asali sai kawo ƙa'ida muhimmiya ya za kai ka gane isti'ara ko kai kanka ma in kana so kai isti'ara ya za kai zai ce wa asalin isti'ara tashbihun huzifa ahadu tarafaihi wa wajahu shabahihi wa adatuhu asalin isti'ara tashbihi ne da aka yi tashbihin sai aka sassare gyaffansa guda biyu rukunai hudu ne na tashbihi jiya muka faɗa ko almushabba almushabba bihi wajahu shabahi adatit tashbih to shi isti'ara sai aka shafe tsarafai tashbih mushabba da mushabba bihi wa wajahu shabai aka shafe ahadu tsarafai kai mushabba bihi aka shafe sannan wa wajahu shabahihi aka shafe wajahu shaba wa adati shabahi aka shafe adati shabahi sai me aka bari kawai mushabbah bihi sai aka gina jimla da shi to shine asalin isti'ara ku duba bayani warware da misali da Usaimin ya kawo lamba ta ɗaya an ga wajen ya ce na'am haza asulul isti'ara asluha at-tashbih misali zalik muhammadun kal bahri fil ata kaga wannan tashbihi ne muhammad menene mushabba ka al bahr al ata fil ata wajhu shaba to in kana so ka mai da wannan ya zama isti'ara sai ce ihzif wajha shabahi shafe wajhu shabahi fil ata'i sai ya zama me muhammadun kal bahari sannan mataki na biyu ihzifil ada ka shafe adati shabahi sai ya zama muhammadun bahrun mataki na uku ihzif ahadit tarafaini shafe ɗaya daga gefen guda biyu shine ka shafe mushabba sai me zai ragu bahar mushabba bihi ko to bahar ɗin nan haɗa jimla da shi sai ka ce ra'aitu bahran yin fi ƙulmala alan nasi bela hisabin na ga wani kogi yana taraba wa mutane kuɗi ko lissafi baya yi kawai dumbuzowa yake yana bayarwa dumbuzowa to isti'ara kenan mecece karina da za ta nuna ba kogi na ruwa ake nufi ba yin fi mala domin ai ba taba ganin kogi yana da hannu yana ɗebo kuɗi yana bayarwa ba ai kaga wannan ba karamar hikima ce a cikin wannan abu da fasaha ko kuma kai kanka zaka ji wani karsashi da wani daɗi da wani ɗanɗano fiye da in kawai cewa aka yi na ga ali yana ta raba kuɗi ko na ga ali yana ta raba kuɗi kamar kogi amma ka ce na ga wani kogi yana ta rabawa mutane kuɗi ba tare da ya kirga ba wannan shine kaiwa matuƙa to isti'ara kenan sai sake ba da oke wani misali gashi ta a ƙasa kama ce fulanun kal asadi fi shaja'a wane kamar zaki yake a wajen sadaukantaka to kana so ka zama da shi isti'ara farko sai ka ce fulanin kal asadi ka shafe wajen hushaba sai ka ce fulanin al asadu ka shafe adatin shabai sai ka ce asadun to sai ka hada jimla da asad din ra'aitu asadan ya hamilu saifan na ga wani zaki yana dauke da takobi yana rike da takobi na ga wani zaki yana rike da takobi to kaga cewa da aka yana rike da takobi wannan ne zai sa ka fahimci ba zaki wanda aka sani ba wani sadaukin mutum ne jarumi aka sufanta shi da zaki to kaga wannan ka'ida ce muhimmiya da za ka gane menene ma asalin isti'arar ya ake yin ta sai ya ce wal mushabbah yusamma musta'aran lahu wal mushabbah bihi yusamma musta'aran minhu to shi mushabbah ana kiransa musta'aran lahu mushabbah bihi ana ci kiransa musta'aran minhu fa fi hadha misal a misalin waccan ayar al musta'aru lahu huwa ad-dalalu wal huda wal musta'aru minhu huwa ma'ana zalami wan nuri wa lafzu zulumati wan nuri yusamma musta'aran an gane nan ko to sai rabe-raben isti'ara watan kasimul isti'ara bi itibari ma yuzkar min at-tarafaini ita isti'ara in aka yi la'akari da tsakanin mushabbah da mushabbah bi wanne aka faɗa wanne aka shafe to ta rabu gida biyu akwai musarraha wa hiya ma suriha fiha bi lafzil mushabbah bihi shine wanda aka ambaci mushabbah bihi din kama fi kaulihi kamar yadda wani mawaƙi ce fa'amtarat lu'ulu'an min narjisin wa sakat wardan wa addat alal'unna bibil baradi wannan ko wani mawaƙin sudan yan sahawa ɗin na muhammadu warbi ya wato ya waƙe wannan baitin ko da ya yi tashe wannan fa'amtarat lu'ulu'an min narjisin wa sakat wardan wa ga suna ta sa a rediyo baiti ne wanda yake cike da hikima wai yana yaban wata sai ce fa'amtarat lu'ulu'an sai ta yi ruwan sama na lu'uli'i min narjisin na fulawa mai ƙanshi wasaƙat wardan ta shayar da turaren wardi wa'addat alal unnabi bil baradi wa'adda ta ciza alal unnabi akan kunshi ko kan kafar tsuntsu kamar kafar tattabara din nan jajawur din nan ita ce unnab sai ta ciji kafar bil baradi da kankara mai sanyi to nan jimloli ne abubuwa ne da yawa ya kamancece ne ya yi isti'arori da su faƙadi sa'arar lu'ulu'a wannan rijisa walwarda wal'unnaba walbarada liddomo lu'ulu'in da ta yi ruwansa hawaye yake nufi ta zubar da hawaye a narjis ɗin wanda lu'ulu'un da ya fito daga idanu wanda ya fito daga fure mai ƙanshi al'uyun yana nufin idanunta a ina ta shayar da wannan ruwan wasa wardan alal hudud wai kumatinta shine kamar abin nan ɗin al'anamil sannan wa'addat alal unnabi ‘yan yatsinta ɗan yatsinta da ta ɗan cije shi haka shine sufanta shi da kamar kafar tattabara saboda akwai ƙunshi a ɗan yatsan nata kuma kaga kafa tantabara kafa ce mai laushi mai tautsi ba kamar kafa jimina ba ce ba kamar kumba ce ta manya-manyan tsuntsaye ba bilbaradi al'asnani kenan yatsinta ai haƙoranta shi ne sufanta shi da albarat ƙanƙara kaga ƙanƙara tana da haske tana da kuma sanyi to haka yake sufanta bakinta da haƙoranta to kaga kana da zauƙi kenan kaga ya ratsa shi wannan baitin eh to kaga wannan duka wato kinaya ce domin da abubuwan da ya faɗa mushabbah bihi ɗin ne ya shafe mushabbah shi ne kawai sai ya kawo lamirinta ita wacce yake waƙar fa'amtarat ko amma ga lo'olo na min narjis wardan abdat al'unnabi al'unnab albarat din mushabbah bihi ne duk sai shashafe lo'olo'an addomo shi ne mushabbah addomo shi ne mushabbah ko lo'olo mushabbah bihi to sai ya shafe mushabbah din narjis shine wannan idanuwanta shine mushabbah bihi mushabbah narjis din mushabbah bihi sai ya shafe to haka di yayi har zuwa ƙarshe to wannan sai a ce isti'ara musarraha wa ila makaniya da kuma isti'ara makaniya wa hiya ma huzuba fi al mushabbah bihi shine abin da aka shafe mushabbah bihi wa rumiza ilaihi bi shay'in aka yi ishara gare shi da wani abu min lawazimihi wanda yake lazimi ne a tare suke ka ƙaulihi ta'ala waqfid lahuma janaha dhilli min ar-rahma faqad ista'ara ta'ira lizulli thumma hazafahu wa dalla alayhi bi shay'in min lawazimihi wa huwa al-janah Allah madaukakin sarki yace kai ƙasa ƙasa ga iyayenka kai ƙasa ƙasa da fuka-fiki na ƙasƙantar da kai saboda tausayi wato ka kaskantar da kanka ga iyayenka saboda tausasawa a gare su nan an aro kalmar tsuntsu ne an kamanta ɗa mai tausayi ga iyayensa kamar tsuntsu wanda yake shimfiɗa fuka-fikinsa a kan 'yan tsakinsa kamar yadda kaza take shimfiɗa fuka-fikinta ta tare duk abin da zai iya ci ko zai kawo matsala ga 'ya'yanta ita ta yadda ya same ta to haka mutum ake soyo iyayensa to amma sai ba a faɗi tsintsin ba sai aka faɗi fuffike kasan da an ce fuka-fiki kasan dole tsuntsu yana tare da fuka-fiki shi ne ce sai aka amfani aka ari kalmar tsuntsu don ta nuna kaskantar da kai sai aka shafe kalmar ta'ir tsintsin wa dalla alaihi bi shay'in min lawazimihi wa huwa al-janah to kaga wannan isti'ara ce makaniya kinaya ce wa isbatul janahi lizulli kuma ma tabbatar da fuka-fiki ga kaskantar da kai samunahu isti'ara ta khayliya wannan kuma wata nau'i ce ta isara da ake kiranta ta hayiliya wato kamar kana surantawa yayin da mutum yake kaskantar da kansa yake ƙasa-ƙasa yake tausawa iyayensa kamar tsuntsu ne yadda yake shimfiɗa fuka-fukansa ya kare 'yan tsakinsa na'am